عليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم الشافق ga wata na goma sha ɗaya watan zurƙada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka markaz ibn taymiya a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul aziyya lil jama'atil azhariyya littafin da yake magana akan fiqhu na malikiya wanda ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na tara ya rubuta shine a sheikh abul hassan aliyu maliki wanda an aihe malamin shekara 857 ya rasu 939 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina za mu tashi fasali na fasalin al'afudal an yi ɗufar rajul go? al'afudal mala ya ce abin da ya fi an yi ɗufar rajul wahidu mutum kwaya ɗaya ya tsaya in zai sallah tare da liman an yi minin imami ya tsaya ɓangaren dama ta liman wal'itinani amma mutum biyu fasa'i da sama da biyu maza wanda suke masu hankalta kalfa su kuma su yi sahu a bayan liman kenan aina ne mamu zai tsayan za su yi sallah da liman in mutum biyu ne za su yi sallah kenan sai tsaya bangaren damar liman kama hadisi na abdullahi ibn abbas Allah ƙarin ra'a gare shi da ya sallan nafila wata ran tare da mazallar sarasara ya ce faƙumta an yasari sai na tsaye a hagunkin ma'aiki sai ya ce fa a kada rasula sassan bi ra'asi sai annabi ya kama kaina min wara'i ta baya waje alani an yamini sai mai doni bangaren damashi kenan in ku biyu ne za ku yi sallah to bangaren damar liman mamu zai tsaya kuma ba bukatar liman sai ya shiga gaba kawai mi jeruwa za su yi tare haka hadisi na anas Allah ƙara yarda a gare shi shi ma wanda imam muslim ya fitar da shi da hadisi ne ma muttafaqun alaihi anas yake cewa nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tsaya fa umtu wa yatimul khalfahu sai muka tsaya ni da wani maraya bayan shi ummu muslim khalfana ummu muslim bayan in mace za ta yi sallah da maza ko ita ɗaya ce in mutum zai sallah ko da ma'aihiyar shi ce to za ta zama tana bayan shi yana a gaba kenan ba kamar da namiji ba gefe da gefe ko da ma'aikiyar shi ko da ɗiye shi ko da matar shi to sahun mata ƙa'ida in ma ita ɗaya ce ba daura da daura ba ne namiji shi ɗa shi ne zai tsaya daura liman haka hadisi na jabir bin abdullah shi ma ce manzala sassan ya tsaya yana sallah sai na zo sai na tsaya a hagun shi ba a ƙaza biya ne sai kama hannuna fadara ne sai kewaye da ni hatta kama ni an yame ni har ya tseda na a damar shi ka gani har ya tseda na a damar shi jabir ya ce summa ja a jabir ibn sakhar sai jabir ibn sakhar ya zo fa kama an yasara rasulullah sallallahu shi kuma ya tsaya hagu manzo Allah sallallahu yanzu kenan shi yana dama shi kuma sai zo tsaya aina a kenan abu ba qadabi aidina jami'an kuma sai kama hannayen mu farfana sai tura mu hatta a kamna karfa har sai tsira bayan shi kaga kenan wannan sai nuna in mutum biyu ne a baya kamar kai ne kana sallah yau ne tsaya a gonka sai ka kama shi kamar ido shi dama kuma sai wani ya zo shi ma ya tsaya a gonka zai suka saka saka to kaga yanzu me za ka yi ko ka yi gaba ko kuma ka yi mi kamar da su baya in ba dama kai ka yi gaba kamar a ce nan ne a matsi ka gami za ka yi sai ka mayar da su baya to wannan aikin da za ka yi ba laifi duk yana nuna mana kenan in mutane sun huce daya to ba a tsayuwa daidai wa daida da liman kenan a nan gurin dole zama inda ake daidai wa daida da liman da mutane sama da ɗaya sahun mata limancin mace in za ta ma mata sallah shi ne ta zama a tsakiyar su kenan ana daidai wa daida amma mace in za ta yi sallah bayan mazaje to kamar yadda hadisa anas ya nuna za ta tsaya ne a baya za ta tsaya ne a baya shi yasa ma sahun mata ya zama mafi alkhairi ya zama to kenan a bayan sahu na maza don kauce ma ikhtilafi manzo sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwalu mafi alkhairin sahun maza na farko wa sharruha akhiru mafi sharri na karshe saboda ya kusa da mata wa khairu sufufin nisa akhiru mafi alkhairin na mata kuma karshe sannan in za a yi limanci ana son sahun da yake kusa da liman ya zama ma'abuta hankali ne ya zama baligai ne don saboda liman zai iya ya jayo wani larura tana iya kama shi nemi istikhilafi kaga yanzu in karamin yaro ne wanda bai hankalta ba zai zai mata iya shi ka gani wanda ba zai iya fadaka ko kuma zai iya yiwa liman rafkarwa ta kama shi yana bukatar tambihi to kaga in kananun yara ne a baya yanzu su ba za su iya hankalta akan wannan ba shi yasa hadisi na ibnu mas'ud ma ke ce li yaliya ni minku ulil ahlami wal nuha ma abuta mafarki daga cikin ku da hankali su zama su ne suke kusa da ni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wa iyyakum hashatul aswa haka hadisi na Anas yace manzala sa sai yubu an yaliya wal muhajirun wal ansar li yakhudhu anhu yana sa ce muhajirun da ansar su suke kusa da shi dan su karba daga gare shi hadisi ya zo na wanda ake so su zama bayan liman maza ne ba yara ba to amma shi wannan hadisin bai inganta ba amma inda kenan zai zamanto ga mazaje to ya zama manya su ne a nan shi ne yahi abin nan wata sihu salatul ma'amumi sallan mamu ta inganta idza taqaddama alal imam in ya zama ya shiga gaban liman lakinnahu yukrahu idza kana da ghayra darura sai dai in ba darura makaruhi ne mutum ne kaga ga inda liman yake shi kuma ya zama ya gabaci liman kamar irin masu yin sahu a gaban liman to shi ne mala ya ce wanda ya salla amma ya shiga gaban liman sallar shi ta inganta sai dai makaruhi ne in dai ba da daruda ba malamai sun tantauna dangane da hukuncin mamun da ya shiga gaban liman ƙauli na farko suka ce sallar shi batila ce sallar shi ta bace duk wanda ya shiga gaban liman ya salla suka ce ya sake sallah batila ce wannan kuma mazhabi na hanafiya kan wannan suke zahiriya mabiya mazhabi na dawud zahiri kan wannan suke muhammad ibn idris shafi'i kan wannan yake a magana shi sabuwa amma tsohuwar magana shi bata bace ba shine kuma mashahuriyar magana ta mazhabin imam ahmad ibn hanbal Allah ya shi da rahama menene dalilin su sun kawo hujja da dalilai na shari'a wanda suke nuna matsayin mamu bayan liman ne lokacin da aka samu yawaituwar mamu in kwaya ɗaya ne damar liman in kuma sun yawaitu to za su zamanto a bayan liman kenan suke to kaga a nan gurin ya zamanto kuma sannan lokacin da anamsa sai na sallah da jabir ya zo jabir bin sahara suka zo ɗaya a nan ɗaya a nan kaga anamsa sai mai da su kenan baya sallallahu alaihi wasallam sau da haka suka ce sai kuma hadisi na ibn abbas shi ma wanda ya kwana wajen manzala sallallahu alaihi yana sallah adam ma ki sallah sai mai da shi ya mai da shi ya mai da shi kenan hagu ya mai da shi bangara kenan dama tashi sai kuma inna ma ju ila imam li yutamma bihi suka ce kaga kenan itimami yana faruwa ne lokacin da kake a bayan liman amma ba lokacin da ya zama to ka shiga gaban liman ba kagan kana gaban liman ba za ce ba kenan kana koyi da shi sannan suka ce lalle mai sallah yana bukatuwa ya zama liman yana gaban shi sannan kuma liman wani lokaci wani abu zai iya kamawa da zai iya misali ya zai iya kamawa kenan jayawa mamu ko na abu kagan a gabe ke hakan zai zamanto abu ne wanda yake mai wahala to suka kawo dalilai kenan ya waɗannan ya waɗannan sai kuma ƙauli na biyu su kuma sun tafi akan cewa ya halitta yin haka nan yin sai dai makaruhi ne matkar dai ba a kan larura ba wannan kauli shi ne shekul islam bin taimiyya allah ya shi da rama ya zaba ce inna salata amamal imam tasihu ma al-uzur sallah ba liman tana inganta tare da uzuri duna ghairihi yace misal idza kana zahama in kamar a ce an samu cinkoso falamin gino an yi salli yar juma'a ka zo samun juma'a baka samu ba duk an cika gurin sai gaban liman to kana iya zuwa kenan kaulin su na cewa in ala darura ne ya halitta in kai ala darura sallaka kenan tana amma in ba darura ka saba ma abin da yake shine ka'ida saboda haka kenan ba za ka bata kai tsaye ba za a ce sallar ta ɓace ba sai dai inda mutum ya zama to ba darura ya aikata makaruhi amma in ba darura an cika babu guri musamman a juma'a ko idi hakan yakan faruwa sai ga ga misali titin gaba ɗaya an cika shi gurin da yake da guri gaba ne to wannan kenan mutum in ya salla babu laifi kenan a nan gurin shi yasa wasu malaman suka ka tarjihi abu na farko suka ce babu shakka lalle mas'alar da ijtihadiyya ce babu nassi sarihan wanda yake nuna halacci ko rashin wannan dan kofi ba dan kofi wanda kawai suka ce na biyu kuma suna tabbatacciya aikin manzana sallallahu alaihi wasallam shine mamu ya zamanto bayan liman a halin da sau ya zamanto ya yawaitu a halin da yake shi kadai su yi daidai wa daida da shi ka gani manzo sana sai kan tsayawa gaban mutane kuma yana cewa sallu kama ra'aytu muni usalli kaga wannan kuma ya ga mai koma wace irin sallah kauli na uku shine cewa sallar lalle ta baci in ya gabaci gaban liman wannan kaulin shi kuma da'ifi ne saboda bai zo ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sallar ta baci inda an samu hani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan ka gani a ce na ha an salatu qaddamil imami to ka gani a ce sallah ta bace saboda annahi ya qatadi taharim wa yaqtadi fasad to amma ba a samu wannan ba saboda haka suka ce kenan ba ta bace ba shi yasa shekul islam sai tawassuti sai ce in darura ta bada sallah ta yi in kai gaban lima in kuma ba haka ba wa to wannan kuma baya halitta kenan darura ita ce za ta sa kamar ranar juma'a misali ko kuma misali a makka ko a kasuwa guri ya cika misali mutum ya salla gaban liman amma in ba nan ba ya yi kenan a bayan liman shi ne fishin salibin usaimin ya ce aksar alil ilmi ya ce yawancin malamai ya kulu na bisiyatar salata an ya sarar imam suna cewa wanda ya salla yana hagun liman ta yi ma a kulu yamini ko da dama shi babu babu kowa wa anna kaunin mamumin wahida an yaminil imam kuma kasantuwar mamu ɗaya damar liman inna ma hu ala sabilil afdaliyya abin da yake ne amma ba dan yayi hagun ba ba sallah la la sabilul wujub ba wai a fuska na wajibci ba haka kuma shi ma wancan bangaren kenan zihama wa tajuzu salatul munfarid khalfa as-saff yace ya halitta kuma sallan mutun ɗaya bayan sahu malamai sun tantauna dangane da mutun ne yanzu sai ya sahu shi shi kare a bayan sallah jumhur a bayan sahu jumhurin malamai suka ce makaruhi ne ka tsaya kai kare a bayan sahu imamu amur bin hanbal ya ce sallah wanda zai sallah bayan sahu ta baci in har ya rubuku shi daya kai ne ka zo sahu na farko ya cika sai ka kirkir sahun ka kai baya ɗaya tal ya ce to in kai rubuku a nan amur bin hanbal ya ce sallah ka ta baci inda shi ɗaya ne haka imamun naka'i ya ce kai shi ma dai sallar ta baci wanda ya sahun shi shi kare bayan liman saboda hani ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma umarnin sakewa akwai wani sahabi ana ce mai Ali ibn Sheban yace qaribna ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun zo gurmakin sa sa fasallaina khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka salla ba ma ki fara ma qada rasulullah salata da ma ki yi da salla idza rajulun fardun sai gane mutun shi kwaya ɗayan tal bayan sahu fa qafa alaihi nabiyullahi hatta qada rajul salata sai ma ke tsaye da mutum yi da salla sun maƙala lahu nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wannan mutumin istaqbil salatak yace fuskanci sallaka fa inna la salata lil munfarid khalfa as-saff fuskanci wata sallah ta daban babu sallah ga wanda ya salla shi shi kadai bayan sahu wa bi sabin ma'amar yace manzo Allah sai ya ga wani mutum yana sallah bayan sahu shi kadai fa amara wa an yu'ida salat sai yace sake sallah ka gani saboda haka wasu malaman suka ce ka halitta ga wanda ya shiga masallaci liman yana ruku'u yi ruku'u bayan sahu sai kuma ya tattaki ya yi tahiya ya shiga cikin sahu a halin ruku'u wannan ba zai cutar da shi ba ko da liman ya dago sau da abin da ya tabbata daga ibn zubair wani lokaci yana saman mumbar ya ce da da kala harkar masjid wa nasu ruku'u in mutum ya shigo masallaci mutane suna ruku faliyar kahi ne da kudu da ya shigo ya ruku sun waliya dubbara kyara ta da kula fisafi wayan da zalika sunna akwai hadisi na abubakar shi kuma wanda in ta ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ruku baraka qabla an yasal irsafi sai ruku kafin sahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce mai zalika lillahi irsan wala ta'u Allah ƙara ma kwaɗe kakka kuma a watarwa ya ce ayyukum allazi raka'una safi wa yarku kafin sau sun mai mashayil safi fa inna ma huwa naha an jari wa armil mashi bil waqari was sakina abinda ya hani kamar gaugawa da sauri da tahiya ba tare da nutsuwa ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan saboda haka shi yasa wancan sai ibn zubair ya ce ba laihi bane ba dan mutum ya zamanto yayi wannan shek salih ibn usaimin Allah ya kanshe da rama ya ce alƙaunin raji annan salata kalfar safi mun farida na gairar sahiha ya ce ƙaunin rajihi wanda zai salla bayan sahu shi kaɗai sallar shi bata inganta bal iya ba tsila ya jibu alai iyada ya ce kai fatacciya ce wajibi ne saki in har ya zamanto sai ce amma wa in a sahun gaba akwai furja in a sahun gaba akwai furja in babu furja a sahun gaba ma'ana ba wata kafa yanzu kai ne ka zo ka sahun gaba sahun nan na gaba akwai wata kafa za a samu mutum ɗaya biyu kawai sai ka kirkiri sahun ka baya kai kaɗai to a nan gurin yace sallar ka ta ɓaci saboda wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ma wancan mutuma yace wa hadha ikhtiyar shaykhul islam shine abin da shaykhul islam zaba wa bin sa'di da kuma shaykh nasiruddin abdurrahman sa'di haka kuma ɗalibin shi shaykh salih ibn uthamin shi ma wannan abin shine ya zaba sallar tana ɓaci kenan wal Allah wacce wanda annabi sara sai ce mai sake akwai kafa ne a gurin wanda zai iya shiga amma in ka zo ka sahu ya cika sai ka kirkiri wani sahu kuma ba wanda ya zo shi to ka ga nan ya ka iya ɗayan biyu ne ko dai ka jira duk da su masu cewa mutlaƙan sallah ta ɓaci suka ce sai dai ya tsaya in wani ya zo sai ya kabbara ya shiga suka ce ko kuma ya bi amma a matsayin nafila an aje mun suka ce ya bi amma a matsayin nafila daga bayan saki su wanda suka ce mutlaka amma matsakar dai akwai babu kafa kaga fattakun naha mastatatu bi da bartu kullu fatu min mastatatu kaga ka zo ne babu ya ka iya kenan sai kai aiki da baki abin da ka samu amma da kai guri to me kai ka kirkir sahun ka tsaya bayan sahu akwai masu wannan ai sai mutun ya zo shi sahu bai gama cika ba sai kirkir sahu shi dai tarka mashi da ka waiwaya ka waiwaya ka ga shi ɗin ne kawai a da sallai a ƙa'ida in kai ruku'u ma sai ka yi tattaki sai ka shiga in kai ruku'u sai ka yi tattaki shi kenan sai ka shiga wajo za a yi salliyar mamu fi makanin ɗala min makanin imam mala ya ce yana halitta wa yi kurahu tafriku ko wa yi kurahu an karanta tafriku sufufi min gairar zarura ya ka ce almakaru shi ne mana ha'anhu shari ula alawajen hasibin ilzam abinda mai shar'anta yawa ya hana amma ba hanan dole dole dole tilas tilas ba kenan wayin kurahu makaruhi ne tafriqu sufufi raba sahu min ghairi darura in babu wata darura ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni wajibi ne toshewa sahu hadisi na Anas manzo sallallahu alaihi wasallam Anas ya kana yaqbil alaina biwajhi qabla an yukabbir annabi sallallahu alaihi kafin ya kabbara bayan an yi iqama sai bayan liman ya iqama ku lura da hadisin anas sai ce manzo Allah sai yana fuskanto mana da fuskar shi kafin kabbara harrama bayan an ida iqama bai kula ya ce tarasu wa atadilu tarasu wa atadilu shi cewa a daidaita tsawo ba haƙƙin ladan bane ba haƙƙin mamu bane haƙƙi ne na liman kuma sai an yi iqama ba ka zo akwai irin wanda da an tsinka ne wata kai a daidaita sahu jama'a wa ya saka wannan haƙƙin limani bai da dama ya kafar harama sai a daidaita sahu akwai ladani shi ma sai ɗauka a daidaita sahu a daidaita a daidaita a wasa ka wannan kai ka'i da aikin ka iqama daidaita sahu ko wannan aikin liman ne kai ladan kai iqama kake da amma harkar sallah wannan ta limanci ana sai ce annabi sallallahu sai juyo ya ce mana tarasu wa tadilu ka gani ku haɗe kuma sannan ku daidaita ku manne ku daidaita a wata ruwaya ana sai ce manzo sallallahu bayan an yi iqama kan ya kabbar harama sai juyo ya kallo mu kenan ya kallo mamu sai ce sawu sufufakum ku daidaice sahunku fa inna taswiyata saffi saboda daidaita sahu min tamamis salat yana daga cikin sallah sallar da aka daidaita sahu aka cika sahu aka manne sahu ba ɗaya ba take da sallar da aka dinga barin sahu dole zaka ga ladan ragegge ne ladan ba ɗaya bane hadisi na Nu'man ibn Bashir yace manzo Allah sassan yusawwi yusawwi na fi sufufi annabi sallallahu alaihi kan daidaita mu a sahu kama ya qawwimul ida hatta idza dhanna anna qad akhadna zalika alu sai da ya tabbatar da mun koya wa faqihna mun gane sahu sau da aka akabana za ta yi mai biyoci wata rana sai fuskanto sai ga wani mutum nan ya turo kirshi sai ma ke ce da ta sauwun na su kufafu ko dai ku daidai ta sauwun ku auyi Allah ya khalifa Allah na bayyana wujudu ko Allah ya saba tsakanin huskokin ku dan rashin taimakekeniya da rashin tausayin juna da sabani da ake samu tsakanin musulmi har wani ya kashe wani wani ya yi wannan kin wani duka wannan ya samu asali daga rashin daidaita sahu wallah kare mu haramun ne raba sahu kuma sau ana daidaita kawa haka kowa ka game idan sau ya haɗu da idan sau tsawon kawa gaba ɗaya zai zama an game diddige da idan sau daga nan a game kuma ba wai iya su bane za a game ba tare da yatsu ba a kahwada ta game da kahwada kowa kawai shi za ta tsaya kawai sak ya kalli alƙibla kar ya gwame kai ya abin nan ya zama an game an haɗe to haka nan ne ake kowane sauwaka sau dan baya ba shedan kamar dan turkiya ke bi ta tsakanin yana sa wasu wasu sannan sallah ba da ba daidaita sau ba ladanta ragegge ne waya juza an yi salliyar ma'amumu ya halatta mamu ya salla fi makanin alamin makanin imami kama a ce mamu yana saman beni liman yana ƙasa illa ya kasu da bizalikal kibir sai dai wa'in mamun da niyyar girman kai ne shi gashi a sama ba ta kuna salatu batila wanda a sallah sai sa girman kai ya ta zama ɓatacciya kenan asali mamu ya zamanto yana daidai da liman a ƙasa kar ya zamanto ya ɗaukaka ya zama sama da liman ta yadda zai zamanto sai inda wata bukata ta shari'a in kuma ya zamanto da niyyar girman kai ne su manya ne sai suka hau sama ko sama an yi shi na masu kuɗi ne an sa AC ƙasa kuma na talakawa ko sama na saraki ne na manya ne ƙasa kuma na talaka to nan kuma san shi ne ce sallarsa kuma nan ta ɓaci ya zo asar daga bangaren sabon manzara sassalam wanda yake nuna halaccin kenan kohintuwa daga wannan sai da abu hurera ce yake cewa sai da abu hurera Allah kare da gare shi wata rana ya yi sallah a saman rihin masallaci yana bin liman sallah yana saman rihin haka anas bin malik ya ji ma'ofi dar abi nafi an yaminil masjid shi ma yakan yin jam'u a damun masallaci fi gurfa a cikin wani daki qadar qama minha yana da tsayi kuma gwargwaron kama yana da ƙoha ma ƙohon ma can sama take a basira anas yakan tara mutane ya salla a nan gurin kuma su dinga koyi da shi mala yace wala yajuzu an yusalli al-imam fi fakanin arfa mimma alayhi ashabu amma bai halitta liman ya salla shi yana sama ma mu suna ƙasa in kana fi ghairi safina sai dai in a jirgin ruwa ne fa in kana yasiran in kuma tudun da ya hau kaɗan ne ka shibri bai wuce ɗani ba haka wale bai ka sulbi hilkibra kuma ba girman kai a manufashi wa inna salata usayya wa in kana aksara min zalika in kuma ya hi ɗani ɗaya ba talat alaihi wa alaihi to sallar shi da za su diga ta baci ma'ana ba a yarda ba liman ai kaga ci aka ce mamu yana iya yin sallah a beni ma yana bin liman sai dai inda ni girman kai ne ya hau to amma sai ce liman shi kuma ba a yarda bai wuce ɗani ɗaya in ku har liman ya wuce ɗani ɗaya to sallashe da tasu ta baci in dai har babu wani dalili wanda yake ingantacce daga amma bin harith ya ce wa zai fara ƙarin ra'a gare shi ya ma mutane limanci bil mada'in ala dukkan a cikin wani shago ba a kaza abu mas'udi bi qamisihi abu mas'udi sai fusgori ga shi fajazabahu fara ma faraga min salati qala sai ce alam ta alam annahum kanu yanhauna an zalika baka san cewa magabata suna hani ba qala bala fa zakartu hina jazabta yace kware kware ka fusgo ne nan sai na sai na tuna sai dai inda darura shi ma kamar guri ya kunci misali kamar hali na misali koya ma mutane kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a saman mumbari kuma mumbari kaga hida ne daya amma nan litalimi kenan liman zai koya an yi dandazon mutane sai hau saman rufa ko saman mumbari to kaga wannan wata bukata ce ta bada yi wannan shine hadisi na sahal bin sa'ad yace na ga manzara sassan ya samna saman mumbari yayi ma mutane sallah kenan a nan gurin babu laihi inda niyyar ta'alim ne amma in ba wannan kamar a zo gurin liman a mushi wani tudu kamar wannan yana sama kuma ba don koya ma mutane ba wannan kenan ba daidai ba ne kuskure ne yin haka da kuskure ne kenan wannan shi ne ƙarshen na abin da ya shafi mamu da kuma abin nan sai sallar juma'a mala ya ce fasulan aljuma'a ta fardu aini juma'a farilla ce ta tilas aka ce fardu ainin shine abin da wani ba ya ɗauke ma wani ma amara bi shari'u ala wajhi al-hajmi wal ilzam abinda mai shar'antawa ya umarni a fuska wadda take ta tilasta lazim to abinda aka yi umarni a fuska ta tilasta lazim ya kasu biyu akwai fardu ainin akwai fardu kifaya fardu kifaya farilla ce amma wasu sun yi sun dauke ma wasu kaga sallar gawa fardu kifaya ce amma salatul jumu'a in kai baka dauke mun ba kowannen mu ana bukatar zama ya juma'a shi aljuma fardu aini farilla ce wadda take ta tilas wasu ayu ilaiha wajibun tahiya sallah kuma wajibi ce alal ba'idi ga wanda yake nesa qablan nida'i kafin kiran sallah na hudu ba bi miqdari ma yudira gurgurdan da zai riska wa alal qaribi wajibi ne ga wanda yake kusa je juma'a bi zawali shams lokacin da rana ta yi zawali wa qila bil azani wasu kace tana zama wajibi lokacin kiran sallah duk malamai su haɗa kan juma'a farzu aini ne akan dukkanin musulmi ɗa baligi wanda yake namiji in ya zama mai lafiya kuma farlancin ta yazo qur'ani da sunna ya yi wallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna hadisi abu hurairah ma ji sarasa yace nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyamah mu ne al'umman da suka zo a ƙarshe kuma sannan mu ne wanda suke masu rigaye ranar alkiyama bai da annan utul kitaba min qablina duk da cewa yahudi da nasara he da aka ba su littafi aka ba mu wa utina min ba'dihim mu he bayan su aka ba mu thumma hadha min yawmihim alladhi furida alayhi sannan juma'a tana daga ranar da aka faranta ma yahudi da nasara fakhtalafu fadana allah fadana allah lahu sai Allah shirye da mu ga wannan fannasu lana fihi tab'un mutane suna bin bayan al yahudu gadan yahudu subdu wan nasara ba'da gadan kiristoci su kuma bayan bayan subdu kenan lahadi mun kuma kaga sai zaman to juma'a hadisi ibn mas'ud yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga ma wasu mutanen da basu zuwa juma'a yace laqad hamamtu an amra rajulan yusalli bin nas hannayi himmar zan sa wani ya ma mutane sallar juma'a suma uharif ala rijali yatakhallafuna an juma'a in je gidajen wanda wasu zuwa juma'a tun kore gidajen su kaga da kai mutanen da har yau zaka ga za a je juma'a amma suna kasuwancin su wanda kaga Allah subhanahu wataala ce zanu da lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay'a abar cinikayya haramun ne sai da saidawa ko ka saya ko ka saida a lokacin da aka yi kiran sallar juma'a illa abinda malamai suke istisna'i kama abinda yake da alaka da juma'a kamar ruwan wanka kamar turare misali ka gani dole sai ka saya manzala sallallahu hadisi na ibn umar da abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam icce mun bari sai ce la yanta yana qama an wadi ilmul juma'a jama'at ko dai mutane su fasa barin zuwa juma'a ko Allah ya sanya wani rufi a zakatan su su zama daga gafalallu halakaku Allah kare mu manzo Allah sai ya ce man taraka salatu juma'a imtahawunan wanda ya bar juma'a uku don sako-sako da addini taba Allahu ala kalbi Allah zai sa ma zuciye shi wani rufi na rashin imani kama Allah ya sa ma mutum rufi a zuciye shi duk wa'azin da ake duk abin da yake sai ya zama baiwa mutum wasu to wanda ya bar juma'a uku don saboda rashin kula da addini kaga da koi wanda zaka ga in direba ne sai shekara yayi wata nawa yana kai koko amma ran da aka mai aihuwa kuma ya tsaya ce suna yake to da taron suna da sallar juma'a wanne ne gaba ka gani ka ce wannan ya tsere ka to kuma ga sallar juma'a baka je ba ka gani akwai wanda kuma shi abada duniya kullum sallar juma'a raka ɗaya zai samu wani kuma an dago da garku sai ji masallacin anguwa ya kayi shi to gaga duk da koyon da Allah kare mu wani yau bai hasa ba ta shuruɗin wajibcin juma'a yana da sharuɗa guda bakwai kan juma'a ta zama wajibi a kanka ya samu sharaɗi bakwai abinda ake ce ma sharaɗi ma nizam min adami adam abinda in babu shi babu ibada wala zamin wujudi wujud wala adamu lizati amma dan an same shi ba dole ba a samu ibada kawai misali kaga sharaɗi ne ba karɓar saraka sai yadda aka yi da halaka sharaɗi ne ba amsa sallah yau da aka yi da arwalla sharaɗi ne wata azumi ba za ka yi azumin ramadana ba sai a watan ramadana ya tsaya sharaɗi ne ba za ka yi aikin hajji ba sai a wata daga watannin aikin hajji kun gane kenan shi ma wannan sharaɗin juma'a kan juma'a ta zama wajibi akan ka akwai buƙatar sharaɗa guda bakwai al'awwal at-taklifu sharaɗi ne ba ta zama wajibi sai aka wanda yake baliki ƙaramin yaro in yaje baliki ba za ta ji ma ala sabiya wala majnun ba ta zama wajibi kan mahaukaci wala mai ma saboda rufiyar kalmi an nil majnun asani alhurriya da wanda yake bawa ba wajibi bane ba za ta ji ma ala abdi ba ta zama wajibi kan bawa wala man fi sha'ibatu hurriya ko wanda akwai kamancece ne ya da yanci kamar munkatabi wanda an rubuta min ya fanshi kanshi walakin yustahabbu lahu mustahabbi ne dai gabawa lahu wal sabi da kuma yaro huduriha halartata asalis sharadi na uku az-zukuriya namiji ba wajibi bane akan mace sai dai in ta je ba laihi saboda ma kira ta la tamna'u imamallahi masajidallah wasu malaman kuma suna sa sharadi kar ta zama to sha ba matashiya kenan ta zama kamar tsohuwa kuma sannan sharadin zuwan mata masallaci wal yakhrujina tafilatin su fita ba tare da ado ba sannan kuma ba za su sanya turare ba kar su sa wani abin da zai gane cewa su mata ne shi yasa irin wannan agaji da ake sa 'yan mata yin agaji dole sai a yi tunani a gani wala tajibu ala mar'atin ba ta zaman tawa wajibi akan mace sai kuma al-iqama zaman gari wala tajibu ala musafirin ba ta zama wajibi ga dan bulaguro illa an yanwe iqamatu arba'ata ayyam sai dai in yayi niyyar zai zauna tsawon kwanuka hudu a garin to shi ne nan gurin kuma sai halarta amma kai ne ka tahi gari ka tahi bulaguro za ka tahiyarka to wannan ba wajibi ba shaf salim bin usaimin allah ta ganshi da rama ya ce al'abdu wal musafir da bawa da dan bulaguro fa sahihu anna tan aqidu bihima juma'a tana kulluwa da su wa sahihu an yakuna a imma fiha kuma ma yana halitta ko da su zama limamai wa khutaba wa ayatan su zama masu hudu ba saboda rashin cewa sallarsu ba ta inganta ba wannan babu dalili a kai bawa yana daga ahalin taklif ya ce musafiri shi ma yana daga ahalin taklif to yaya za a ce in har ba ta inganta ba ke yanzu kama wani bakon malami ya zo ai kaga ana bakon malami ya zo daga wani garin sai a ba shi yin hudu ba da sallar juma to in aka ce babu wajibci a kan shi ba ta inganta ba to ya za a shi kuma ya ma mutane sallah alhali shi tashi ma ana ta ba a kanta alhamis na biyar alistitanu bi mawdin yastawtanu alistitanu ya zama zama na dindindin bi mawdin a guri yastawtanu wanda ake zama a gurin ba garin gona ba misali da za a je wani guri na zama na kadan raba ko wani dan iskadi ko abin nan gurin zama wanda yake na dindindin kaga da bambanci da gurin zama wanda yake na dindindin da kuma wanda zama ne ya kaku ina misali kamar a ce wata haraka ce ta kaka garin kamar kasuwanci misali ko wani wazifa kamar wani kenan safara ta diplomasiya misali an tura ka kana wakilci sai ka zamana garin mu'akkati to yana nufin kenan ba ta zama wajibi a kanka yanzu a bisa magana da mara ya faɗi kamar ambasadar ambasadar kamar ɗalibin da zai je karatu shekara hudu kaga ai zama ne je ba zaman dindindin bane to a kauli na malar kenan ba wajibi bane a kai shi amma nan gurin da sake sau da haka kenan duka za su kenan duk wannan tana zama wajibi a kansu kenan magana ingantacciya shi yasa kenan wannan magana cewa alistitanu bi mawdu'in yastawtanu fi alistitanu zaman dindindin bi mawdu'in yastawtan a gurin da yake mazaunin ka ne yanzu nan garin ku ne mazaunin ka ne amma sai ka tahi misali ya mai zaka yi sai to kaga wani guri ne wanda gurin iqama ne zama ne kai shekara hudu ce zaka yi to a in a sharadi ne mawdu'in yastawtan fi to kenan a can gurin ba wajibi bace akan ka amma kaulin nashi kenan da'ifi ne wajibi ne akan ka matakar kenan zaka zauna nan alaikum salam ya yi tsallar sai dai in babu dama ne in babu dama ne kenan shi dan balaguro ba a wajen tsarin ba alkurbu kusanci bi haisu la yakunu minha fi bi haisu la yakunu minha fi waqtiha ala akthar min thalathati amyal alqurb sharadi na biyar ya zama yana kusa da juma'a biyatu zain da la yakunu minha kar ya zama tazarar da take tsakanin shi da masallacin juma'a fi waqti ya ala akthar min thalathati amyal kar ya zama ya himil uku huwa alqadar alladhi yablughu as-sawt ar-rafi' shine gurgurdan da aka balla murya ana ji to lalle zaman to in yana daidai nan to wajibi ne idza kanat ar-riyahu sakina in babu iska kamar duk wanda tsakanin shi da juma'a a ce iska ta kwanta ya ka kulle ihu sauti yana kai mai to wajibi ne ya je masallaci wal aswata hadi'a kuma a ce ba har magagiya saututtuka suna kwanci wai a samu inda ba hatsaniya yanzu a nan gari ai kaga akwai hatsaniya yanzu nan ka balla kuwa gurin da za ta je kusa ne amma ka je daji inda shiru kuma ba iska ka kwanta-kwanta ka sa kuwa ka ga gurin da zai kai ai kaga gurin da zai je ba ba kusa bane ba saboda ai haushin karnukan gari inda zaka ji haushin kare zaka yi lissafi in dare yayi a ce kana bakin gari ko kana kauye haushin karnukan gari kaza ai kaga zaka ringa shi tsakanin ku da garin kuma ki dona ka gani to in dai sauti yana kai maka a irin wannan yanayin wal mu'adhdhin sayyitan kuma a ce da danin mai kwarin murya to inda sauti yana kai ma ba iska kuma babu hatsaniya kuma ka samu ladan mai ƙwarin murya in yayi sauti yana kai to wajibi ka zo wa mabda'ul amyari mafarin lissahin mirkin guda uku min al-manari daga manaran masallaci za a fara lissahi wa qila min tarafil baladi wasu ka ci a daga ƙarshen garin da masallacin juma'a daga nan za a yi lissayi zuwa inda sautin zai kai in ya kai mil uku su wancan lokaci kaga suna aiki kawai da abu wanda yake na sanatun da ba mantar ba ko gaza ko wanda ke da kwai wal milu ala al mashahuri to mil ya yake a mashahuriyan magana kama sayati alfa zira'in zira'i dubu biyu ake ce ma mil daya wa tahdidu bil musafa al mazkura iyakan cewa da aka yi ta hanyar wannan tazara ta tahiya inda ma huwa fi haqqil kharij an baladil jumu'ati a haƙƙin wanda yake garin da ba na juma'a ba yanzu wanda yake garin da magaram in masallacin juma'a kwaya ɗaya ne ya ce ba a yi sauti bai kai mu zancen sautin da ake ana zance wanda ba ɗan garin da ke da masallacin ba amma in garin ku da masallaci Allah sa daga nan gurin ya kai murya tsakaninka da masallaci to ya gazo in dai a cikin gare yake ana zancen kenan wanda wajen gare shi sai aka ce to daga manara za a yi lissafin mil uku ko kuma daga wajen gari za a yi lissafin mil uku to kuma da aka ce iyakar tsakanin ya zama wanda ya ce to shi ma a haƙƙin wanda yake wajen garin juma wa amma man huwa fiha wanda yake cikin garin masallacin juma fa ta juma alaihi din nisa ya zama wajibi walau kana min al-masjid ala sittati amyal kai ko da tsakanin gidan shi da masallaci mil shidda ne wannan ijtihadi ne malamai suke Allah kara musu rahama saboda tsoron Allah kale ka ga yanda ake taka tsantsa ake taka tsantsa ake ta tahdidi saboda tsoron Allah da kiyayewa amma babu wani nasi wanda ya zo daga manzalar sassara wanda za koya mai kuma fatawa ta kan shan bamban gwargwadon zarfi da yanayi da hali duka akan samun bambancin wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha asabi na bakwai asihatu lahiya ba na ta jibu ala maridin wanda bai da lahiya ba wajibi bane akan shi juma wa yansaha qabla an tuqama lazimatu yana masassara yana karkarwa ka ta da sallah sai warke to kawai ya tafi masallaci ka gani amma mu kaga wani yana mura shi ma kawai sai ce to ai kaga akwai kaza kaza mura nake wane ne wane ne saboda neman sauki wani adaiha arba'atu shurut bayan da sallar juma'a kuma tana da sharuɗa hudu al-awwal na farko al-imam al-muqim a samu liman mazaunin gari ka koyi liman dan bulaguro kaga ka ajiyar juma'a ya buga bulaguro fala tasihu afadhadan ba ta inganta a yi ɗaiɗaya kowa shi kare wala bil imami musafirin ko kuma da liman ɗan bulaguro shi kaga ɗan bulaguro ai ba wajibcin takai a tani na bi aljama'a ba tsaye da juma'a dole sai da jama'a wahiyar gaira mahaduda amma jama'a ba iyakance ta mabi adadin makasusin da wani adadi ke bantacce walakin la ta jizu min har talata sai dai bai inganta a tsaye da juma'a da mutum uku walal arba ko mutum hudu wala fi ma'ana dalika ko abin da yake ma'anar haka nan kamar biyar shida balla budda an yakunu adadan ba makawa jama'a tsaye da juma'a su zama adadi ta taqarrabihim qarya wanda kauye ko birni zai tabbata da su mustaghnina an ghairihim wanda a ce sun wadatu ko ba wasu garin su suna iya rayuwa ta kaka ce suna da manomansu suna da masakansu suna da kazansu aminina ala anfusihim kuma suna da aminci a karan kansu wa hadha al-adad shartun fil ibtida'i wannan adadin wa sharadi ne wajen farawa la fid dawami ba wajen dawama ba fa in fadaw min khalf al-imami inda an wara suka watsa balima wa baqiya minhum musala ashara sai mutun sha biyu suka yi sura li salamihi da ya sallama da da aka fara hudu ba mutane ne da yawa wannan tahiye shi wannan tahiye shi la'allar sababbin masar mutane suna ga kayan mun tsaya kawai suka dinga silaliya suna zariya da ya sallama jiyo sai ga mutum sha hudu ne sha biyu ne sahat ta inganta wa illa fala saboda suka ce lokacin da nan sana sai tsaya sallah ya kazo da gani waye mutane suka juya ko ya zara wa tijaratan aw lahawa nin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kullu man da la khairu min Allah wa min at-tijara la khairu razqin wasu suka ce gwargwada wannan mutanen haka ne ya zo hadisi na tsarik bin tsarik bin shihab annabi sallallahu alaihi ce aljuma'a haqqu wajibu ala kulli mutalim fi jama'a wajibi ne cikin jama'a illa arba abdul mamluk aw imra aw sabin aw marid sai dai an yi sabani dangane da jama'a da ake kulla juma'a da su a dangane da adadin jama'a kulla juma'a an yi sabani mazhaba 15 aka samu mutum nawa ne wanda za kulla juma'a da su an samu sabani mazhabi 15 hafiz ibn hajar ya ambata su amma kauli rajihi juma'a tana kulluwa da wanda ake cewa jama'ar jam'u daga mutum biyu ko abin da ya samu halliman su daga mutum biyu kenan ban da liman halliman mutum uku saboda babu wani dalili tabbatacce wanda ya nuna sharadi ne sai an samu adadi mai yawa to eh mu tsaya kan karamcin jam'i karamcin jam'i shi yasa shaukani Allah ya shi da rama ce kanin aqadat sa'irus salawati bihima ya ce ai kaga sauran salloli jam'u yana kulluwa da isneni bil juma'a wal juma'a yace ita ma juma'a ai sallah ce bata keɓanta da wani hukunci ba dole ne da dalili yace babu dalili kuma da yace dole sai an yi itibari akan jama'a da suka karu haka abdul haq shi ma yace la tabbata fi adadin juma'a hadisi yace hadisi bai tabbata ba akan adadin juma'a imamu suyuti shi ma ce lam yathbut fi shay'in min al ahadith ta'yinu adadin maqsus shi ma ce bai tabbata ba ayyana jama'a mafisiya shi ne lokacin korona aka yi ta samun bambance-bambancen fatawoyi wasu ce kaza su ce kaza wasu ce ba a yi ba a kaza wasu ce ba a yi ba da kaza ka gani kuma yana daga wanda suka tafi akan wannan abul qasim ibn jarir tabari da dawud da nakhai da ibn hazm duka sun tafi akan wannan shekul islam ibn taymiya ya rinja da kullo juma'a da mutane uku yace imamun wa mustami'ina ithnain a samu liman kawai da mutum biyu da za su saurari hudu ba ya ce kawai hana sun yi a tsarin na uku aljami'u a samu abin da ake ce ma jami'u kaga akwai masujidu akwai jami'u akwai musalla masujidu kamar waɗannan masallata haka jami'u shi ne masallacin juma musalla hilin idi aljami'u fala ya tsoho fi gairihi bai inganta a yi kamar wannan masallaci namu na kamsa salawat kaga masallaci ne ga magarba za a yi juma ba wala ala satahihi ba za a ba a saman rihin wala fi baiti qanadilihi ba za a ɗakin hutulu ba irin ɗan ɗakin nan da ake sa tabarma da wasu abubuwa na abin nan wala fi ma'anar jami'i fi haƙƙi ghairihi ba za a ba a ma'anar masallacin da yake da da ma'ana na jami'u a haƙƙin wani shi ma'ana a rihabu kama a yi a harabar wani masallaci wa turkul muttasila ko hanyoyi masu saduwa bi idan tasalata sufufi in sau ya sadu wa daqal masjid masallaci kuma ya kunci wa fi ma'anar jami'u za a yi sallah a gurin da yake da ma'anar jami'u fi haƙƙi ghairi a haƙƙin wani fi haƙƙi ghairi rihabu kama a haraba misali ya zamanto haraba wani masallaci sahu ya kai wa turuk kamar misali ga masallacin juma'a na can ga wani karamin masallaci can na kansu sarwat sai takin takin sai aka cika har aka kai can gurin to yanzu tun da sahu ne kai muku can ba ne aka kai har can gurin kan hanya shi ma nan gurin babu laifi duka zai zamanto ayi wa turqul muttasila da hanya wadda take saduwa bi idan tasalata sufu wa za al masjid masallaci ya zamanto ya matsi arabi'u na hudu al khutba qabla salati khutba ita ma kafin sallah wala tasihu al khutbatu khutba bata inganta illa fi bi hudur al jama'a sai da jama'a suka halatto allati tan aqir bihim al jumu'a wanda juma'a take kulluwa da su yanzu ba ka zo ba kai kadai garin ka hudu ba ko garin ka hudu ba cikin gidan rediyo ko kana can boye kana hudu ba ko garin ka hudu ba ta yanar gizo ko ne yanzu mai hudu ba wani limanci malamai sun tantaura dangane da sharaɗin hudu ba cewa sharaɗin juma'a ce ko ko ƙauli guda biyu ƙauli na farko suka ce hudu ba ta juma'a sharaɗi ce na ingantuwar sallai ko a ha'u akan wannan suka ta yi guda hudu abu hanifa malikiya shafi'iya hanabila ƙauli na biyu suka ce hudu ba batta daga sharaɗin juma'a a matsayinta mustahabbi ce ibnu majah shuna daga malik haka zahabi shi haka imam al-juwayni mahin imam al-haramaini daga shafi'iyya haka ibnu hazm shi ma daga haka hasan basri shi ma kan wanne tahi ko wanne sun kawo dalilan su wanda suka dogara akai wadancan sun ka dalilai na qur'ani yayi walladina amanu wanda suka ce kenan khutba sharadi ce suka ce Allah ya ce yayi walladina amanu idanu da lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah suka ce dhikrillah khutba ce kuma an yi umarni akan wannan kauli na biyu da rawu tijaratan aula wa nim fadu ila tarkuka qaima suka ce huska ana Allah ya zargi waɗanda suka gudu ba su tsaya ba hudu ba Allah ya ce wa tarkuka qaima kul man da la khairu min Allah yawla tijara dalilin sa na gaba suka ce hadisi na Jabir bin Abdullah manzala sa sai na khutba sai ranar juma'a sai wani ayari suka zo na sham sai mutane suka watse ga baki dai ba samu ba wanda suke kingi sai mutun sha biyu sai Allah sabkar da wannan aya wai da rawu tijaratan aula wa nim fadu ilaiha hadisi na Jabir bin Samura ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam khutba sai sai kuma annabi sallallahu alaihi zamna sai tashi tsaya kuma yace duk wanda ya baka labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutba samne yayi ƙarya yace faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthar min alf salati na yi sama da sallah dubu ina bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba sallar juma'a ba a nan gurin kaga ya nuna yana daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar juma'a yana yi mata yana yi mata hutuba kuma bai taba tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallar juma'a ba tare da hutuba ba sallallahu alaihi wasallam sai kuma athar suka ce kaga sayyidina Umar yana yin hutuba yace kuma hutuba matsayin ta kamar rakoi ne guda guda biyu sai kuma dalili na kauli na biyu wanda su kuma suka ce hutuba ba sharadi bace ta sallar juma'a mustahabbi ce mustahabbi ce ba wajibi bace suka ce suka ce kenan sallah ce kamar sallar idi ba sharɗan ta bona kamar idin layya ne da idin wallaha ita ma haka amma lalle waɗancan ƙaulinsu shi ne wanda ya yi ƙauli na jimhuri cewa kutuba lalle sharaɗi ce daga sharaɗi na juma'a ba ta inganta ba tare da kutuba ba wannan shi ne wanda yake daidai hukuncin kutuba kutuba kuma kenan bayanta ba tare da luga arabiya ba an na falto da shaf salibin usaimin allah cikin shi da rahama yace la yashtarad an yakhutuba bil arabiyya bal yajibu an yakhutuba bi lughati al qawmi alladhina yakhutubu fihim yace wa hadha huwa sahih li qawli ta'ala wa ma arsalna min rasul illa bi lisan kamil yubayyana lahum kenan khutuba ana iya ta bi ghairi al arabiyya koda ba da larabci ba koda ba da larabci ba ana iya khutuba aka ce menene dalili shek zalibun usaimin yace ayi ta ba da larabci ba wannan kauli ne ingantacce aka ce me me dalili yace Allah ya ce ma arsalna min rasul illa bi lisan qawmihi kowane manzo da harshen mutanen shi muke aiko shi to kaga kutuba wa'azi ce kenan liman zai iya zauwa ya hausa man mumbari ya yi hutuba da hausa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci kowa da komi muna gode mai muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala muna dubin salati ga maki sallallahu alaihi wasallam ya al'umma mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu ma'aikata kaza lalle mu nisanci kaza kaza abin da yake ja Allah ya halakar da duk al'umma zunubi ne ja Allah ya halakar da duk al'ummomin da suka gabata saboda haka Allah subhanahu wataala ya bada labarin al'umma annabawa yace kowanne mun halaka su sababin zurbin al'umma mu ji tsoron Allah mu shiga taitayen mu musan ba za mu iya tsere ma Allah ba mu tana tsayuwar mu gaba ga Allah subhanahu wataala ya al'umma mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu kuma ya fara yin salati din sannan ya umarci mala'iku sannan Allah subhanahu wataala umarci masu imani ka zamana sai ka tashi kuma ka miƙe kai wannan abu ba kai ya faɗo muku ku daidai tashi mara maza za mu shi saboda haka sai ka tashi ya kaka kawai an ƙare kawai an ƙare ba ko wani abin kafafa bane ba Umar sallallahu alaihi wa sallam lisani qaumi babu wazan amma zan ka zo ka hudu ba sai ka dauko ya shekara tun ta zamanin shekku suwa da burfuri ka zo kawai ka ɗauko abinda can ana magana waɗansu mutanen da sun wuce da wani abu na daba ita kuma hudu ba kawai kallo za ka yi halin da ba hu abin wahala ba ne ko ka jiri mai ce wallahi ina ina ina nan ina ta idariya hudu ba ina ta rubuta hudu ba ina abin wahala ina wani abin wahala ba hu abin wahala ba ne ba ayoyin ƙur'ani ka ɗauko kawai hudu ba ka da za ka yi ta za ka yi magana a hatsarin sata dauko ayoyi wasariqo sariqa safaqata wa aydihuma dauko hadisi daya biyu da akwai abin da ya aya da hadisi wara da godiyar Allah kai na in ka karanta ayoyin wannan in ka zauna in ka fassara a tahufi in ka fassara musu abin shikenan har kare in kuma baka iya larabci ba kawai abin da ake so kai amfani da usulubul khitabi anan sarasan zai hudu ba ala sauti ya ka tuga sautin shi to ana sai ya zama ya sha bamban da wa'azi ka tuga sauti kuma kana yi da hannu alam sai na yana ba da misali hannu misali da abin da haka hutubar shi take shine ka juyo kenan kana daga murya kana bin shine tsarin hutuba usul kai amfani da usulubul khitabi ka dinga tahiya tare da mutane kana amfani da isti'ina ka dinga amfani da istifhami babu wata babu tsaranin da zai samu face ta hanyar zalibi ne babu kaza kaza malaika yanda muke kaza shin hali kaza ba haka bane mutane suke kwarai kwa shin in haka yi kaza ba kamar kanka yi raka rinka hudu ba kai kaɗai wani yana gengedi ku rinka hudu ba kana tafiya da su mutane kana zama da istifahami da wani tambaya da wani abin da yadda zai zama duk tare ake dinga yi shi ne baga usulubi na hutuba akwai mustahabbai na juma'a wa yastahabbu zinatu bi ahsani thiyabi ana sa yi kwalliya da mafi kyan tufafi na juma'a sa horin kaya wa qasu sharibi a sai sai gashin baki wa taqlimul azafir a yanke farci wasuwak ai asuwaki wa masu tsibi musabi ne a sa turare wani hawa zalibi da makamancin wannan a yi tsabta a yi wanka kenan a kimtsa an yi sabani dangane da wankan juma wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce ba wajibi ba ne ba yin wannan aure rajihi wajibi ne saboda hadisai waɗanda suka zo a bisa wujubi na wankan juma yana da yawa ko yanzu ƙashi wa yasqutu fardul juma'a farlancin juba yana sabka bi maradin da rashin lahiya ya ta'attar ma'abul itiyanu wanda baka iya bazawa ba aula ya qadir illa bi mashaqqa shadida ko kuma baka iya zawaye da tsanani sai an kama ka he an kawo ka he an yi kaza wa bi tamridin qaribi ko kuma kana jiyar makusanci da ko mata ko dan uwa wa bi khawfi zalimin ko kana jin tsoron ka je juma'a za a damke ka wani azzalimi yuzihi zai cutar da shi fi malihi a dukiyarka aw nafsihi ko kuma ga karan kanka aw ko finarin ko kana jin tsoron gobara aw sariqin ko na barawo zai ma sata a gidanka aw hamsul ghurama ilahu ko kuma akwai masu bin ka bashi suka ce to bari an ce bai bashin juma inda za ku same shi kawai a juma ka gani to he ka labe ka ki zuwa juma ka ce to shikenan ka gani saboda haka inda kake jin tsoron masu bin ka bashi amma kofar rago an ce a juma'a za a cafke ka to nan gurin ta sauka ga kanka wa huwa musirun shi kuma bashi da hali wa bil wahalil kathiri sai kuma inda ke da wahala mai yawa kamar tako kamar iska kamar wannan wal matsar shadidi ko kuma matsanancin ruwa wa akal sumi ko mutun ya ci tabarnuwa walƙurwi walƙuri ko kuma tsire ce rashin tufafi mutum ne aka kwace mai tufafin shi ko aka mai abin nan bai da tufar da za kaga an sitar al'aura sharaɗi ne to shi ma nan gurin wajibcin ya sabka a gare shi alama ta shek samaha abdulaziz ibn baz ya ce wannan hadisi da wanda suke makamantan shi lalle na cin tafarnuwa a nisanci masallaci ya ce tabbas yana nuni a busakar hancin halartar masallacin musulmi sallar jam'i saboda warin tafarnuwa kenan zai cutar da waɗanda suke gefe saboda haka wanda ya ci tafarnuwa ko ci albasa ko kuma ya ci shahwa ko wani wannan daga abubuwa makaruhai wanda suke da wari kamar sigari lalle ba zai je ba har sai iskar ta tafi ta wannan warin wannan abin ta warin wannan abubuwa ya ce to ka gani wannan ke yana nuna ga haƙƙin wanda zai je shi masallatai da gurare baya halitta ya tanawulin wani abu wanda yake mai wari ko kuma misali mu za a ce yana aiki na gareji ko aikin wahala wanda zai haɗa shiɗi kaga duka ana buƙatar ya zama ya kimtsa kafin ya shi iya daga ranar juma'a tana da wasu kasiya da wasu ladubba kamar ana son yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a da ranar alhamis ka yawaita salati inda dama ba da asr mutum ya ta salati yana ta addu'i har rana ta fada saboda akwai sa'a wadda in mutum ya dace ana karba mishi addu'a a wannan nan ya halitta ya sallah saboda waje idan zai al'adu kullawa masu jina wa kabuwa sai dai abin da ya yi ya zamanto inda kwai wanda ake sallah lokaci biyar to ya yi shi fadla sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa kenan masallaci wanda ake kenan kiran sallah shi sau da haka wanda ake kiran sallah kenan wanda ake kiran sallah lokuta biyar aisu tunada biha wanda ake kiran sallah ana asali na ibnu mas'ud afun ka gani sau da haka kenan wannan masallacin shine yafi maimakon wanda ba a samu wannan namu No. Uh, ya halitta yara su shiga sai dai kamar inda kwai manyan sai a sa manya saboda waɗancan abubuwa ke za a yan manya ba zo ba in yaro shiga kuma ba za a fidda yaro ba a in yaro shiga kuma ba a fidda shi ba a nan gurin sau da shi guri ke na wakafi ne na mai gurin abin da ya yi manya su shiga in wanda ya riga ya shiga guri yaro riga shi guri ba sai dai in yaron wanda yake ba mu tabayyizi ba kaga zai iya tahe shi to anan gurin sai a jayo shi babbe shiga amma in yaro ne wanda yake mutamayyizi ya san sallah ka gani wala Allah ma shine ya iqama ka gani wala Allah ma shi ya cancanta limancin ai kaga da kwai yaran da zaka yace sa wani yana da hizu biyar to ai kaga wasu manyan kuma wani hizu ɗaya ma ba shi da to ai a ka'ida shi wannan yaron in mutamayyizi ne shine liman saboda hadisi na amur bin salma wancan go wanda yake limanci bai kai ba shekara goma shekarar shi takwas ma kuma da baban shi da kakan shi duka cikin mamu saboda ya hisu qur'ani a nan sarar sai na ce imra a karo hukum da kitabillah kenan in wannan ne yaro mutamayyiz ya zo ya shiga da Allah shi iqama ba za a hudda shi ba ba za a hudda shi ba sannan nan gurin fadara ta shi ce na fara na'am amma yana sallah e shi kuma ba mutamayyizi bane kaga wannan kaga ba mutamayyizi bane dole ana aiki da kuma fahimta kenan shi yasa aka sa sharuɗa kenan biyu dole zama mutamayyizi ne saboda wannan ai kama a tsari da ake na tahfiz tahfiz ai kaga da akwai waɗanda suke sigaril hafaz shekara shidda kaga akwai maharkata to kaga ai abin ne aka cusa mishi amma kuma mi la cikin wasa ne ma da waya kabi amma bai da hankalin nutsuwar ya gane duka jihad to kaga karatun ne kawai ke da kai to gagari sau da ba mutum mai yanzu ba ne kawai karatun ne ke dole ko da karatun dole zama ya hankalta kawai wa za ka jayo haka kawai don ka zo a makarar ka ka jayo wani akwai wannan kaulin yana tare da kaulin wanda suka ce sai dai ka tsaya ko ka jayo wani ko ka yi wane ne ka gane amma wannan duka iya da abu nan kawai mutum yana gaba za ka jayo shi ba shi kuma kawai biyo ka akwai magana amma ba ita ba ce rajiha a kabar harama sharaɗin ta ya zama to a tsaye wani kiyamu laha kaga dole ya zama tsaye ne za a yi ta ka gani salli qa'iman wa qumu lillahi qanitin kaga tsaye ake kabar harama ba wai a ruku ba a wannan kuskure ne wannan kuskure ne saboda ka samu wani aiba za ka zub da wani rukunin da garbuna eh sai ba in ya kabar harama babu laifi kenan da waccan ta kubce mai babu mana kana nufin sai Allahu akbar kawai sai ya zo shi da ya ba waccan ba ko eh ba matsala eh eh zai in yayi ya ya halitta ya halitta yayi eh duka yayi shi ma ai ya samu da ruku ya samu ruku ko bari a taso ko je da wannan duka Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ربنا ترك بنا صراط العافية تسمع إلى الجنة ولا وجعل لهم من الراشدين اللهم انا نسألك من الخير وسألك من يدك الأمر صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد